الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو كان وتا أشرن دبيو غوتن جمادى الثاني shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan januwari shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 21 a cikin karatunmu na littafin riyadu salihin da muke gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a a sabuwar jami'ar bayero kano nigeria yan uwa idan za su iya tuna muna cikin dogon hadisin nan hadisin kabu dan malik hadisin da yake magana akan tuba da kuma laifin da wasu bayin allah cikin sahabbai suka aikata da irin yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da su kuma ya sa su tuba da irin jarrabawar da suka shiga ana karantar da mu irin wannan hadisai ne don mu shiga taitayinmu kuma mu sani cewa mukan an ba mu hanyar tuba mai sauƙi ta yadda idan mun yi laifi kawai za mu ɗaga hannu mu ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah kuma allah iya fi mana kabu dan malik iya cikin da sahabbai wanda Allah ya ba su iko ya ba su dama amma lokacin tafiya yaƙi yaƙi ya je yaƙin tabuk wanda wannan laifi ne ƙwarai da gaske babba a wajen Allah mutum yana da dama a lokacin annabi ya je yaƙi ya ƙi zuwa yaƙi ya yi ta ba mu labari dangane da halin da ya shiga na doka da annabi ya kafa ya ce a daina kula shi a daina yi masa magana har sai da ya tafi gidan ko gonar ɗan uwansa da ɗan uwansa abu da ya ce bari ya je ya kai masa ziyara a gona a wajen gari ya masa magana ya ga cewa zai amsa masa ko bai zai amsa masa ba ya ce faƙultu lahu ya abaƙata da ta an duka billahi هل تعلمني أحب الله ورسوله ina haɗa ka da Allah ya kai abu katada don Allah ko ka san cewa ni ina son Allah ina son manzan Allah abu katada ya yi shiru bai ba shi ansa ba ya ce fa'uttu fa nashattuhu فسكت فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم نكما نتي دم الله ina tambayanka wai irin wannan abin da aka yi min kowa ya ki kula ne ya ki min magana don Allah baka san cewa ina son Allah ina son manzon Allah ba yayi ta maimaita masa yana masa magiya da ƙarshe abokata da ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu alam Ka'abu ya ce fafadat ainaya idanuwa na guda biyu suka fashe da hawaye na kama kuka yau ga sahabi yana kuka saboda ya yi wa Allah laifi an ladabtar da shi a nan duniya tukunna kada kowa ya kula shi duk inda zai je a yi masa magana tunda annabi ya ce kar a kula shi wallahi ba wanda zai kula shi ka duba wannan yake nuna mana sahabbai kanu waqafina inda amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam in dai annabi ya bada umarni to sahabbai masu tsayawa ne a wannan umarni kuma ba sa tsallaka abinda annabi ya ce su yi yace wa tawallaitu hatta tasawwartu aljidara na juya baya har sai da na nufi wannan katanga da na tsallako daman katangar ta gonar ya je ya tsallako fa baina ana amshi fi suqil madinati إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك nan nufaci wannan katanga ta gonar abu da na tsallaka na juya yana mai kuka yana zubar da hawaye ya kama hanya ya ce sai juya ya tafi wa ana amshi fi suƙil madina bai tsaya ko ina ba sai ce bari ya je kasuwa in har mutanen gari sun ƙi kula shi to yau kan bari ya je bari ya je kasuwa kasuwar madina a sai ga wani manomi shine nabati wani manomi an ce da shi nabati ne li'annahu yastanbitu alma'a yana wato fito da ruwa daga kwari yana ainihin wato bayi yana noma shi sa aka ce da shi nabati li'annahu yastanbitu alma ay yastakhriju alma'a kenan daga cikin mutanen sham manomi ne cikin mutanen manoma daga cikin sham ya ɗaibo kayan abinci talla ya kawo garin madina zai sayar sai kawai na ji shi a madina a kasuwa yana cewa waye zai nuna min inda abu dan malik yake madina sun ƙi shi madina sun ƙi su kula shi amma ga wani ɗan kasuwa manomi daga ƙasar sham ya zo yana cewa ina kabu ɗan malik ya ce fatafikan nasu ya shiru na lahu sai mutane suka yi ta shi ne tafika suka yi ta nuna masa ni ilayya hatta ja a ni fadafa a ilayya kitaban min malki ghassan hasiri ya zo wajena sai ya miƙo mini kitaban ana nufin wasiƙa daga wato sarkin gassan wani gari ne ana ce da shi gassan sarkin ne ya aiko mai da takarda sunan sarkin shine jabalatu ibnul aiham jabala ibnul aiham wasu malamai suka ce sunansa alharis ibnu abi samura sunan sarkin to ka abu ya ce wasiƙa kuma daga sarkin sham وكنت كاتبا فقرأته نينا كسن شمر وشيني كاتبا ينا نهن قارئا سكتري نيشي دي اند سكتري يكي ايا ايا ربطو يا ايا كراتو تشيني معنى كاتبا wannan min itlaqin lazim ne wa iradatil malzum yana nufin ni makaranci ne na iya karatu fa qara'atuhu na karanta wannan takarda ta wannan jabala ibn al-ayyam ko al-haris ibn abi samura sarkin gassan afwan sarkin gassan ba sarkin sham ba na karanta sai gashi abin da ke cikin takardar sarki ya rubuto yace amma ba'adu bayan haka fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak wannan sarkin gassan ya rubuto labari ya zo mana cewa sahibinka yana nufin annabi muhammadu kenan ya yi maka jafa'i jafa'i a nan ya kausasa mu'amala gare ka ya kau da kai ya rabu da kai mu muna gassan mun jiyo labari abokin zamanka annabinka ya kau da kai ya rabu da kai to muna so mu shaida maka walam ya ji alkallahu bidari hawan kai fa Allah bai sanya ka a gida ko gari na kaskanci ba yawwa bai kamata ka wulaƙanta ba kai mutum ne mai daraja za ka bari wani ya wulaƙanta ka subhanallah subhanallah wala madiya'a ko gida ko gari na tozarta shine madiya'a subhanallah daga yuda'a ne inda za a tozartar da hakkinka falhaq bina nuwasi ka dawo garinmu gassan kenan ka zo mu za mu yi maka muwasa ce za mu taimaka maka shine nuwasik wannan kafiri ne sarkin ka abu ya ce to faƙultu hina ƙara'atuha wa hadihi aizan min albala'i yayin da ya karanta takardar ne ce tab to ga wani sabon bala'i kuma yau masifar da nake ciki ta kai ga yan uwana musulmi sun guje ni arne yake aiko min takarda yana so na wai in zo ya dauki nauyi na ya taimaka min ina sahabin annabi a ce annabi ya zubar da kai wani ya aiko ka zo ya taimake ka ya ce ai ba inda zani ai gwanda in tsaya har na samu gafara da afuwa Allah ya fi mana ya Allah ya ce wannan bala'i kenan fatayammamtu biha tannura fasajartuha sai na nufi kalmar tayammamtu qasattu at-tayammum al-qasdu a larabci a riwayar muslim fata'ammamtu da tayammamtu da ta'ammamtu duk lugha ne bi hatta nura na nemi tukunya inda ake hura wuta ake dora tukunya in je fasajartuha na kone wannan wasiƙa shine sajartuha kalmar sajara auqattu alkitaba sai na sa wa takardar nan wuta na kone ta in an ce attannur ana nufin tanderu irin wanda ake yin gurasa a ciki ai kun san ana bunka mata wuta ko fa fa fa fa yace sai na je na sa ta a cikin makamashi yace takarda ta banza ni din za a zo a ce har wani sarki kafiri zai ce wai in zo wai za a taimaka min yace hatta idza madat arba'una min al-khamsin ina cikin wannan yanayi ba wanda yake kula ni malam in ya fita gari ya gama zagayen da zai wallahi ba wanda zai kula shi in ya ce assalamu alaikum wallahi ba wanda zai kula shi ka san me saboda annabi ya ba da doka kar a kula shi abin da nake so yan uwa su fahimta shine irin yadda waɗannan sahabbai suke girmama umarnin annabi wannan fa shi hadisi idan ana karanta shi ana istinbati ana wato sosin wato amfani na ilimi mai yawa a ciki yanzu ka kwatanta a ce yau da annabi yana nan sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya ce na bada doka kar a kulawa ne duk duniya kan wanda ya kula shi wannan al'umma za ta iya biyayya ɗari bisa ɗari wani bin sa zai gida ce kai da Allah me kake so a yi maka wani ma a lokacin zai neme shi ma ka duba ba waya ba ba waya ba telefon ba fax ba email ba waye duk wani kafa ta sadar da labarai babu amma da annabi ya kafa wannan dokar ta karaɗe ko'ina to haka fa ake so musulmi jama'a in dai annabi ne ya faɗi abu to mu riƙe wannan zance da manzan Allah ya faɗa wannan shine sunna ɗin shine kaje an ce mutum wai ahlus sunna mai riko da abin da annabi ya faɗa kenan a aikace ka kwatanta duk wani abu in dai annabi ne ya ce ai wannan to wani irin biyayya kake wannan abu to da yake malam sun sha tarbiya ya ga cewa ba zai taɓa rabuwa da manzan Allah ba ya ce wannan takarda sunan ta takardar banza ban da bukata kamar yanzu kai ne fa wani babban sarki wani kafiri ya turo ya ce ka zo a taimaka ma ai a guje ma za ka tafi in ba sa ba kai kai Allah ƙara mana imani ya ce malam sai da na kwashe kwana arba'in a cikin kwana hamsin ba wanda yake min magana ya ci ya dawo kuma ka abu dan malik wato mutum ne mai kafiya ya ce wallahi kullum sai na fita ko Allah zai taimake ni wani ya mun magana in ɗan samu sanyi-sanyi to bari ka ji wani bala'in malam ya ce na cika kwana arba'in kenan daga cikin kwanaki hamsin wastalbasar alwahyu Allah ya riƙe wahayi istalbasa abta'a wahayi ya yi jinkiri Allah bai aiko wahayi ba idan rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ci ni ya ce kwana arba'in tana cika ba sai ga ɗan aikin annabi muhammad ya zo min ba sallallahu alaihi wasallama ashe ɗan aiki ne manzon allah ya aiko mai suna Khuzaima ibn Sabit sahabi ne annabi ya ce kai Khuzaima ka tashi ka tafi wajen Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi'a da Ka'ab ibn Malik sune mutane guda uku yan uwana saboda wanda ba su dauki farkon kissan nan ba kun san laifin waɗannan mutane annabi ya fita yaƙi sun ƙi su je yaƙi haka kawai laifinsu kawai an ce a fita yaƙi ba su fita ba kuma manza Allah ya je wajen yaƙi bai gansu ba aka dawo madina suka zo suka ba da uzuri suka faɗi gaskiyarsu shine Allah ya wa annabi wahayi ya ce a daina kula su tukunna to bayan an yi kwana arba'in ba a kula su sai manzan Allah ya aika musu ɗan saƙo ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya amurka an ta'ata zila mar'atak kai ka abu annabi yana ba da umarni gare ka matar ka ma ka kaurace mata ka rabu da ita ma zance tsakanin ka da ita ka daina kula ta da in ya dawo gida yana dan samun dama dama to yau ana yin kwana arba'in Allah ya daɗa tsaurara hukunci matar ka ma in aka kama ka kana kusa da ita ka kusance ta to akwai matsala ya ce to hadda matata ita ce umaira bintu jubair ibn sakhr ya ce faƙultu utallikuwa amma za a fa'alu sai ce to yanzu da annabi ya ce in nisance ta yana nufin in sake ta ne ko ko me zan yi kala la bali a tazilha huzaima ibn sabit dan aiken sai ce a'a annabi cewa yi ka nisance ta ka kaurace mata kar a kuna tare alan ka duba yadda annabi yake buga mulki da sarauta da doka da oda malam imani zalla yasa ake bin shi kuma ya faɗa kuma ba isa yi ba ka yi mana Allah ya tona asirinka yanzu a yi wahayi ka daina takuda da ita ka daina mu'amala da ita fala taqrabannaha karka karka yadda ka kusance ta binuni tawqid saqila wa arsala ila sahibayya ka abu yace manzo Allah ya dada aikawa abokanan nan nawa guda biyu هلال هلال ابن أمية مرارة ابن الربيع بمثل ذلك da irin wannan doka ta cewa matanmu su rabu da mu mu rabu da su faƙultu limra'aci kabu ya ce ina dawowa gida sai na ce wa matata ilhaƙi bi ahliki tafi gidanku fakuni inda hun ki je ki zauna a wajen iyayenki hatta ya Allahu fi hadal amr mu jira sai abinda Allah ya hukunci a cikin wannan lamari mun yi laifi babba mun saba wa Allah mun saba wa annabi annabi ya aiko doka ya ce ke ma rabu da ki ba sakin ki ne ba amma ki tafi gidan iyayenki za mu jira mai Allah zai ci tana gani matan nan ta haɗa kayanta ta tafi wane mutum wane mutum kaga bai yi fushi ba fa to ni tun da haka za a yi mun addinin ma na daina a'a ina yana nan yana makale da musulunci saboda ya san tsadan addini yace faja'atin mar'atu hilal bin umayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu sako ya kai wa abokanansa guda biyu to daya daga cikin matan mutanen matar hilal ibn umayya mai suna khawla bintu asim kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa wasu kuma suka ce amra bintu habba ibn sakhr al-ansariya mutumiyar madina ce ita ce matar kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa ita matar da aka ce mijinta ya rabu da ita ya daina kula ta ita kam sai ta yi wufta tafi gurin manzan Allah da kansa faƙultu lahu sai na ce da shi in ji ta ya rasulallah inna hilal bin umayya shaikhun baya ya manzan Allah yau ga mata ta zo nemo wa mijinta yanci ta zo nemo wa mijinta alfarma matar hilal bin umayya ta ce ya rasulullah mijina hilalu ibn umayya shaikhun tsoho ne zu sinnin mai shekaru kenan ba'i mutum ne wanda yake mai rauni ba shi da mai mai hidima fassarar ba'i din shine laisa lahu khadam ko khadim fassarar ba'i in mai kana so gane mai ba'i mutumin da yake zaune a gidansa bayi da mai masa aiki shine ba'i a larabcin lokacin sai a kawo kalma sai a faɗi fassarar ta a gaba to da yace shaykhun ba'i laisa lahu khadim ma'ana shaykhun laisa lahu khadim ko kuma shaykhun ba'i in ta shiru ya wadatar bayi da mai masa hidima bayi da mai kula masa da gidan shi kuma gashi tsoho ne ya zama yana cikin rauni gaskiya ina neman alfarma a taimaka a banni ni a matsayin matarsa in ci gaba da kula shi to fa hal takrahu an akhlufahu an akhdumahu annabi sai ta ce manzo Allah kana kai baka so ni je neman hidima tsoho ne gajiyayye bai da mai masa hidima talaka ne bai da kowa a gida to ni din ma an ce in rabu da shi ko dai za a bar ni in masa hidima kalala sai maza Allah ce a ba komai tun da yana da rauni ki je ki masa hidima walakin la ya karban naki amma karki karki yadda kusance ki nesa nesa ki kawo mai abinci ki bashi ruwan sha ki masa duk abin da yi amma kar kar inuwa ɗaya ta haɗa ku wannan idan yana nuna mana wani abu ha ashe matan sahabbai sun ginu akan yi wa mazajen su hidima ko baka ji ba matan sahabbai ai musulunci ake ko ai shari'a ake ko duk inda mace take to yana cikin duties da responsibilities na mace in dai an ɗaura aure to ta yi wa mijinta hidima ba wani maganin feminism ba wushi la feminism fil islam الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه mu dai in shari'a ake in dai musulunci ne sai dai in maguzanci ne da kafirci to in dai mace ta auri mutum to ta yi mai hidima so magana a ce mutum ya auri mace ta zo ta zauna tana zazzare masa ido in ya ce ta yawo ta ce ba za ta yi dan bai fita da komai ba wannan yahudanci ne kuma ku mata da kuke biya marasa addini marasa tsoron Allah 'yan duniya ‘yan ɓarar da gari ‘yan kashe aure suna ɗora ku a kan aƙidu na banza marasa amfani za su kai ku su baro duk wacce ta bari ta ɓarar da aurenta yanzu zawar shi bai da daɗi kuma ba wani wanda zai yadda ya zo ya auri mace wai ya zo ya ajiye ta iya ta mata bauta ita ba za ta masa bauta ba ƙur'ani ya riga ya raba aiki ni akwai abin da zan yi ke ma akwai abin da zaki zan nemo biya kuɗin makarantar yara biyan kuɗin haya larurar lafiyarki cinki da shanki matsalolinki na rayuwa in taimake ki har ma da agaji in taimaka na kusa da ke to ke kuma dole ki kula da yara dole ki dafa abinci dole ki kula da gida dole ki kaza dole ki kaza shi sa annabi ya faɗa hadisi ya ce khairun nisa man idza amartaha a ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da idan ka ba ta umarni sai ta maka da'a kaji ashe miji yana iya ba wa mace umarni mutane suna so su je su ɗauko aƙidu irin na turawa da ba ƙur'ani a tattare da su suna so su ɗabbaka mana a nan bai zai yi ba wai mutum ya sake matarsa wai sai ya ce wai tattara kayansa wai ya bar gidan wai ya batta ko zazzagin ka fa tai ka sake ta wallahi ka tattara kayanka ka bar mata gidan albashinku ka raba gida biyu tana cin rabi kana cin rabi ka fa kai ai ba daidai bane shi yasa ai suke ta kashe mutane yanzu wallahi malam waɗannan abubuwan suke ji suke ta kashe mutane yanzu za ku irga a shekarun nan sau nawa mace ta kashe namiji mijinta ba za su irgu ba wance ta kashewa ne wance ta kashewa ne mata ne suke ta kashe mu kawai a ƙasar nan ba daidai ba ne da haka duk macen da take neman albarka ta je ta yi aiki ta yi hidima wa mijinta shine albarka ke aljanna ya tafi gona ya tafi duk mun bi mun gigita mun yi furfura mun kokkoɗe mun wahala muna zuwa mu nemo abin da za mu ciyar da iyalinmu mu gina gidan da za mu zauna mu sa iyalanmu mu biya kuɗin makarantar yara mu biya mai kuɗin makaranta mu sha wahala a kanki wai sai wani ya zo wai yana cewa wai karki yadda ya baki doka yana baki umarni yana cewa ki yi kaza ke ke baiwa ce to shi kuma bawanki ne akwai wata ƴa da take daga daren uba irin na na Fatima to wallahi na na Fatima malam nika take a gidan Sayyidina Ali nikan abinci nika hatta sai hannunta yayi kanta kanta Aliyu bin Abi Talib da kansa ya tausaya mata yace kai jiki wajen babanki in ya samo bayi a baki wanda za ta taimaka miki Asma'u ‘yar uwan na Aisha, ‘yar gidan Abubakar, tana auren Zubair bin al'awam, ita take share kashin dokin mijinta, ita take zuwa daji ta saro harawa ta ciyar da dabbobi da dokin mijinta. Har wata ran annabi ya ganta ta ɗauko harawar, annabi yana kallanta tana aikin mijinta, ta ɗauko harawa da za ta ciyar da dokin mijinta. annabi ya zo ya ce ya bata wuri ya ce gashi nan ta zo ta hau ya rage mata hanya kunya ya hana ta bata iya hawa dokin ba ha ashe suna zuwa su yi hidima wani ya ce wallahi malam in zan bata umarni ɗari ba za ta yi ba ɗari a yi kaza a yi kaza ce wallahi ba za ta yi ba wata yarinya ta bugo min waya sheikh wai tana tambaya na wai dan Allah yanzu wai yanzu idan kai aure wai sai ka je ka dafa mijinka abinci wai da sassafe kana baccin ka miji husband ɗinka ya tashe ka ya ce ka je ka masa shayi ka masa ti kuma ya dawo abincin rana ni wallahi shek ba abin da na tsana irin dafa dafa abinci wai dole ne wannan haka take gaya mu yanda ka san in ci ji wayar da ta yi min wato haka na ji wallahi saboda ta je ta ji kure kwakwalwa wani ya ce mata ba dole ba ne malam mutum yana tare da matarsa malam yana aikin gwamnati za ka fita karfe bakwai karfe shida karfe bakwai na dan shayi da za ka sha dan maka dan abun breakfast wai ba a tashinta wannan a gabana wani ya faɗa aka ce yanzu kai kullum sai ka je kana ta sayan abinci abu ne ya ce to ba ta tashi ba ya ce nayi nayi ba za ta tashi ita ba ta tashi wai kar a yadda a tashi ta da safe wani ya je ya dawo da yunwarsa yana dawo ina abinci na ta ce mun cinye wallahi tallahi wani kuma ya ce ina abinci na ta ce baka san hanyar kicin din ba ne dole iyayenmu mata sai mun taro su daga waɗannan masu canja musu tunani da canja musu ƙwarwa na je wani wa'azi wata rana a abuja kun san matan abuja allah musu albarka akwai ƙoƙari da fandara kuma wani lokacin wata take sheikh wai meye dalili hujja aya ko hadisi da aka ce wai mace wai da safe sai ta gaida mijinta aka ta daga hannu a cikin mata tana mun tambaya wai waye ce a gaida miji tana buƙatar aya ko hadisi don haka ita ba za ta gaida mijinta ba na ce to waye ya ce ki aure shi ko ya aure ki tunda kika bari kika yadda sunanki matarsa ba fa shine fa matarki ba ke matarsa yaya tsakanin miji da mace yake ya baki ci ya baki sha ya kula da ke ya baki wurin zama ya baki kaza in kina da mutunci sai kin nemi aya ko hadisi akan ki gaishe shi ko dan tasha ne ya dauki nauyinki yake miki taimako kun haɗu ba ki gaishe shi ba dan tasha dai kare duba kare ka san kare ko to wallahi ko kare in ya ga mai taimakonsa wallahi malam sai ya sassauta masa sai ya yi mai ladabi da biyayya kare malam haka suke gaya musu waye ce a gaishe shi na ji wani ma yana bayani wai waye ce ka je ka gaida wannan rashin tarbiyya ne kuke koya mata me gaisuwa raguwa za ta yi nauyi ne wahala aikin wahala ne tarbiyya ne mutunci ne gaisuwa kima ne amma su abin da suka dauka tun da dai za a ce an girmama miji ne an gaishe shi ba za ta gaishe shi ba to malam wannan shine masifar da muke fama in ka kuskura ka je ka ɗebo mai wannan hayakin a kanta ba za ta sarrafu ba ka kashe kuɗinka ne a banza kurin ba za ka iya sakinta ba kuma saboda baka da kuɗin ta biyu sai dai ka zauna kai ta wahala abin da ya kamata mata ku rinka gaida mazajen ku rinka musu ladabi da biyayya su kuma su kawo cafane eh su kula da ku kuma ku kula da su shikenan Allah ya muku albarka manzo Allah ya ce jiki amma kare kusance ki innahu wallahi ma bihi harakatin min harakatin tace a ya manzo Allah ai shi bai da ma wata haraka bai da wani motsi bai da wani sha'awa ma ila shay'in baya iya jima'i baya iya komai ma ya tsufa wa wallahi ma zala yabki ya manzo Allah wallahi wannan mijin na bai gushe ba yana ta kuka munzu kana min amrihi ma kana tun lokacin da wannan al'amari nasa ya kasance yana ta kuka tun lokacin da yake zuwa yakin nan aka kafa doka ilal ana har yanzu dokan nan ta a daina musu magana tana damunsa shi fa kuka ma yake baya ma fita فقال إلي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك وقد أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه كابو دان مالك sai ya ce wasu daga cikin 'yan uwana sai suka bani shawara suka ce kai ka jefa matarka kai ma ta nemi izini a wajen annaba ta ci gaba da kula da kai kamar yadda matar hilal bin umayya ta je ta nemi izini wajen manzon Allah ya ba ta dama kai ma ka je ka wataƙila ko matarka ta je wataƙila za a ba da dama faƙultu la asta'zinu fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a ni ba zan nemi izinin manzan Allah akan wannan lamari ba kwata-kwata kar in je ban san me zai faru ba ya ce wa ma yudrini ma za ya kula sallallahu alaihi wasallam idan sa zan tuhu biya me na sani na san abin da annabi zai gaya mun idan na je na nemi izininsa akan wannan lamari wa ana rajulun shabun ni kuma yaro ne matashi in ji ka abu dan malik kenan ni fa matashi ne don dukkansu ya fi su yarinta kamar yadda ɗazu ya faɗa mana a cikin hadisin ya ce kuntu a shabbal ƙaun idan na je ina cikin yarintan nan tawa aka ma haramta min yar matar tawa fa in samu matsala ya ce falabistu bi zalika ashra layalin kabu ya ce sai da na zauna kwana goma fa kamula khamsuna laila aka cika dare hamsin kenan ba matata ba ta mun magana ba na kula ta ba na ba alaka min hina nuhiya an kalamina tun lokacin da aka hana yi mana magana yanzu yau an cika shi kwana hamsin sun masallaitu salatul fajiri wata rana kawai na yanki lokaci na je na yi sallah asubahi sabaha hamsina laila a asubahin da ta cika kwana hamsin على ظهر بيت من بيوتنا يشي أوكي ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا نجيني صلى الصباح أواني جدا دقشكين جدا جمو فبين أنا جالس إن ننازوني على الحال التي ذكر ذكر الله تعالى عنا أتكين إرن حال دا الله يبادل أباري أكمو na cewa mun shiga cikin kunci muna cikin bakin ciki da damuwa حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وعلى الثلاثة الذين خلفوا da Allah ya bada labari ƙasa ta yi musu kunci da abin da ke cikinta suka rasa inda za su saka kansu suka ji gari ya musu matsi kasan in ka shiga damuwa ji za ka yi kano ɗinnan ta maka matsi wallahi ya ce ana cikin wannan yanayi sami ito sautar sarihin sai na jiyo sautin wani mai ɗaga murya sauta sarih a wata riwaya aka ce shine abubakar siddiq shine ya wannan sautin kamar idda wasu suka ruwaito ya ɗaga sauti abubakar mutumin kirki yana jin labarin annabi ya ce Allah ya yafe wasu kabu dan malik shi yayi maza maza albishir malamai daga nan suka ce wannan yana nuna duk abin alheri idan ya samu dan uwanka ka riga kowa gaya mai in dai dan uwanka ya samu wani labari ko wani abu na ci gaba a rayuwarsa to kakka bari wani ya riga saboda shi albishir din alheri malam ba a taba mantawa da shi kamar yadda kuma in masifa ta samu mutum to ka noke kaka kuskura ka zama kai ne farkon gaya masa dan duk lokacin da ya haɗu da kai sai ya tuno wannan bala'in da ka gaya mai to kaga wannan yana cikin yan uwantaka idan alheri ya samu mutum kakka ɓoye ka maza ka buga ka ce wani ina maka murna fa na ga fa ka samu kaza na ji an ce ka samu kaza bai da ma labari ashe kai ne ka fara gaya mai to kullun izo tunawa sai tuno ka kuma idan za a yi wa wani alheri karɓa ka ce a bani na kai masa kaga ka kori hassada ka kori kiyayya sannan ka nuna masa yankwantaka abubakar kaga mutum ne dattijo mutumin arziki yana jin wannan labarin a gurin annabi bai ma bari ya je gidan ka abu ba sai da ƙarfi a garin kuma Allah ya ɗauki sautin sai da ya kai wa ka'abu ya jiyo Allahu akbar Allahu akbar ya ce sami'tu sauta sarihin aufa ala sal'in ya hau kan dutsen sala kalmar aufa sa'ida kalmar aufa tana nufin wartaka ya hau hawa wani dutse ne a madina ana ce da shi jabalu sala sananne ne ko yau in ka je umara za a iya nuna maka ya ƙulu bi ala sauti yana faɗa da sautinsa maɗaukaki ya kaba bana malik ya kaba bana malik da ƙarfi yake faɗa malam abshir albishir ya ce wallahi malam kafin ma na ji me za a faɗa a bayan albishir ɗin kasan an ce albishir ai ka jira me za a faɗa ko albishir an baka kujera albishir an sai ma mota albishir mataka ta yi ko da yanzu ba albishir ko in matan mutum ta haihu wani ya ce ai nauyi ne wannan ai albishir kaza to shi kafin ma ya ji me aka faɗa ya ce kawai sai na wof na kafa goshi na a ƙasa na ce to zance ya zo alhamdulillah ya yi mai wata sujada da ake ce da shi sajada ce shukur ko sujudu shukuri to ita wannan ku riƙe ta wata sunna ce ita kuma duk lokacin da Allah ya ji yadda kai wani abu na farin ciki ko a kanka ko a kan wani ko abokinka ko dan uwa a tsaye a yanda kake kawai kai maza ka kifi kawai ka kafa goshinka kai sujada wannan sujada ba ta bukatar alwala ba ta bukatar kallon gabar ba ta bukatar ko kawai ka kafa goshinka kawai ka goga shi a ƙasa ka ce alhamdulillah amma fa banda in an ci bal yawwa ai na san ku mutane na akwai mutanen a wurin nan ai kwarai da gaske ai na samu labari in an ci kwallo wai sai su faɗi wai su yi sujudu shukuri dan shedanci sujudu shukuri sunna ce mai kyau annabi ya karantar in dai abin farin ciki ya same ka in aka baka labari mai daɗi a jarabawa ce ka ci a wani abu na alheri ya same ka a'a mahaifinka ne maka wani abu a'a wani abu ne ya samu na ci gaba a'a dan uwanka ne ya samu alheri a'a kasar ku ce ta samu alheri kawai ka faɗi ka kafa goshinka a ƙasa kawai ba sai da alwala ba annabi yana wannan kuma ya ce a rinka yi ya ce kawai sai na yi sujjada sajidan ina mai yi wa Allah godiya ala ni'matil bushra wal iqbal ashe wannan yana nuna sabai ma sun san sujudu shukuri kenan yace wa araftu annahu qad jaa farajun daga nan na gane cewa lalle budi ya zo فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا سيمن ذن الله آذن أي أعلم wa adhanun min Allah wa rasuli adhan ana nufin i'lam sanarwa informing shine adhan wa adhin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wala kulli zamir ka sanar a'lim kenan annabi ya sanar a cikin mutane cewa ai Allah ya karɓi tubanmu malam sai da suka kwana hamsin a cikin wannan kuma da lokacin sallah asubahi annabi ya musu wannan albishir fa zahaban nasu yubashiruna na waɗannan mutane da suka yi masa magana kawai malam ka duba sabai da tarbiya faujan faujan jama'a jama'a malam aka yi ta tafiya ana yi masa albishir albishir sannufa albishir muna maka murna jiya fa sun ki kula shi saboda suna kan umarni ne yanzu kuma an ce su masa magana wannan sai yake nuna ashe sunna ne idan alheri ya samu dan uwanka ka masa murna wannan kuma yake nuna cewa ba laifi ba ne ɗan uwanka idan ya ga alheri ya same shi baka kula shi ba sai ya ji zafi kuma kai karatu ana yinsa ne don a yi aiki da shi jama'a muna zama ne a makaranta don mai aiki da shi sunna ne in alheri ya samu ɗan uwanmu mu taka kafar mu je inda yake ko mu buga mai waya mu ce wani muna maka murna mun ji kaza ya same ka duk masoyinka shi ke maka albishir maƙiyinka kuma munafiki yana baƙin ciki ne ƙonewa yake a cikin zuciyarsa wani wallahi malam ba zai iya buɗe baki ya maka farin ciki ka sai mota ba ba zai iya ba wani wallahi ba zai iya buɗe baki ya ce congratulation ka samu promotion a wajen aiki wallahi ba zai iya ba sai dan ba zai bashi ba ji zai kamar zai mutu to kuma yin albishir wa dan uwa yana karya ciwon hasada ko ba ka so in dai dan uwanka ya samu ci gaba je ka ka ce Allah ya sa albarkawa ne ko da kana yaƙe ne faɗa ka ce Allah yi albarka ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi shaidan amma alheri ya samu ɗan uwanka kai shiru ku haɗu da shi kamar baka san abin ya same shi ba aba malam ina yan wantaka a cikin nan yace suka yi ta tafiya yubashiruna na fa zahaba qibala sahibayya mubashiruna bangaren abokanai na guda biyu sai masu yin albishir suka tafi wajajensu su je su musu albishir wa rakada ilayya rajulun sai wani mutum shi kuma ya taho wajena shine Zubair bin al-Awwam a Hafiz ibn Hajar a cikin sharhin hadisin yace yahtamil an yakuna aba qatada watakila ko wannan abu qatada din ne dan shine farisun nabi shine mahayin doki a cikin sahabbai ba wanda ya iya zunguran doki shi yasa aka amfani da kalmar rakaba ba wanda ya iya hawa doki ya zabure shi irin abu qatada a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farasan ya hau doki wa sa'a sa'in min aslama wani mai tafiya daga kabilar aslama shi ma ya taho shine hamza ibn umar al-aslami qibali suka zo wajena wa aufa alal jabali a wani ya hau kan wato dutse wa kana sautu asra'a min al-farasi sautin nasa ya fi doki sauri falamma ja'ani yayin da ya zo min shi wannan al-aslami din wannan na ƙarshe allazi sami'tu sautahu yubashiruni wanda naji sautin sa yana min bishara shi ma ya dada hawa dutse yace jama'ar Madina ku ji gaba daya albishir ka Abu dan Malik muna maka murna gari yayi kyau annabi ya yafe maka Allah ya yafe maka yace wallahi malam wannan mutumin da ya zo ya min albishir da ya zo wajena wanda shi na jiyo sautin sa tsabar farin ciki da jin daɗi na za'tu lahu sau bayya fakasautuhu ma iyahu bi bisharatihi kawai yana zuwa sai na cire kayana gaba ɗaya na cire kayana kawai sai na ce sa wannan albishir ɗin da kai mun nagode tukuici daga nan ake cewa in mutum maka albishir ba laifi kaɗan ɗauki wani abu kaɗan miƙa masa ba wai amma albishir ka ce a to nagode nagode a inda wani abu kaɗan bayan tukwici yaba kyauta ko yaba kyauta tukwici to wai shi wannan subhanallah tsabar farin ciki ka abu dan malik rigunan da suke jikinsa ya cire ya bayar wasu suka ce ai ya sa riguna ne masu kyau a lokacin ya haƙura ya je nemo wasu ya ce wa wallahi ma amliku gairahu ma ya ce wallahi ban ban mallaki wasu tufafi da suka fi waɗannan ba kamar yadda ya zo a riwayar ibn abi shaiba fa wallahi ma amliku saubaini ghairahuma kai wasu malaman ma da suka zo fassara cewa suka yi ai bai da ma komai banda su a lokacin da ya satartar da shi to ya aka yi sai dai wani tsumman aka ba shi ya daure jikinsa tsaban murna kamar ka zo mutum ya zo ya gaya maka alheri ka cire agogon hannunka ka ce ɗauki cire hulanka ɗauki zare babban rigar ɗauki zare kaza ɗauki ko kana da wata gangariyar mota ka ce ga makullinta je ka kawai gaji sun yi kabbara ko bai zai yi bane ba ai imani mataki mataki ne wannan kaɗai ya isa ya nuna muku cewa sahabbai sun fi mu kurin amma dai yanzu an gaya maka duk wanda izo maka da bishara malam akwai bisharar da wallahi ba za ka iya bada tukuici akan ta ma ba duk abin da ka bayar malam bai kai ba amma dai mu rinka yin tukuici idan an mana bishara to kaji yayi bayani a ƙarshen hadisin wasta'artu saubaini na nemi aran tufafi guda biyu ya bada na jikinsa imani sai sahabbai ya cire kayan jikinsa ya bada su kyauta sadaka ya ce a bashi aron wasu ya je in nemo daga baya saboda an masa albishir ɗin mai rahama da jin ƙai saboda inda ba dan annabi ya ce a mai maganan nan ba fa akwai fa damuwa fa wani labari ne za ka ji ba wannan labarin ba falabistuhuma na sanya su wantalaktu a ta'ammamu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace sai na tashi ina nufin zan je in ga manzon Allah ya talaqani nasu faujan faujan mutane suna ta haduwa da ni jama'a jama'a faujan ana nufin jama'a a larabci da kalmar faujan wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja ana nufin wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi jama'atan jama'atan kalmar faujan tana nufin jama'a jama'a yuhanni'unani bitawbati suna ta mun albishir saboda Allah ya karbi tubana na wa ya ƙuluna li litahni'aka suna ce mun albishirinka hani allaka kenan taubatullahi alaika Allah ya karɓi tubanka wannan yana nuna cewa lalle yana da kyau a yi wa mutum albishir kuma a yi masa fatan alkhairi dangane da wani abin alheri ko tuba da Allah ya karɓa hatta da khaltul masjid har sai da na shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun malam ka gani suna da daraja malam ba sa manta wanda ya musu mutunci yanzu annabi ba shi fa mai magana ba annabi labari kawai bayar amma ya yadda cewa tunda ta hanyar annabi Allah ya ciro tuban zai je yayi godiya ba irin ka ba kai butulu wani ya maka hanyar alheri ya maka hanyar aiki ya maka hanyar admission ya maka hanyar sana'a ya maka hanyar wani budi ka je ka samu alherin ka manta da shi halin mu kenan wannan ɗabi'a ce mara kyau duk wanda ya maka hanya ka samu wani alheri dan Allah karka manta da shi kuma ba lalle ya maka magana ba mutum ne kamili mai kamala zai zuba ma ido ya kyale ka yaga kana ta masha da wannan abun wallahi malam mutum ɗaya zai iya maka hanyar abin da shi bai samu ba abin da kake gani na alherin nan ka samu to shi bai da shi amma shi ya maka hanya kai ka samu kuma ka zo ka manta da shi ka zo kai ta alheri amma ka manta da shi ka taimaka wa 'ya'yan wasu amma shi baka taimaki 'ya'yan shi ba ya karantar da kai ya baka ilimi ta dalilin ilimin da ya baka ka samu ɗaukaka amma alheri ya zo ka manta da shi yau ɗalibi nawa ne yake iya tunawa da malaminsa da ya koyar da shi a jami'a ko koyar da shi a firamare ko koyar da shi a masallaci ko koyar da shi a kaza bayan ya samu alheri sai dai ya je ta yin alherin ga wasu daban ga wanda shi ya ɗaga ka shi ne ya rubuta maka ko shi ya taimake ka shi ya tallafa maka ya agaza maka amma yawancin mu muna da manta alheri mutum ya manta da mahaifin shi mutum ya manta da malaminsa mutum ya manta da yayansa da ya riƙa shi mutum ya manta da waye-waye ɗin shi kawai sai dai ka ji yana bankama kuɗi a wasu wurare amma ga wanda ya kula ya kula da shi lokacin yana yaro a'a na haɗu da wani mutum a wata ƙasa cikin ƙasashen nan na afirka mun je karatu ya zo muka gaisa ya zo muna gaisa da mutane ce malam ina gaji kana ƙoƙari allah muku albarka ya ce ka san wani a najeriya na ce a yau wani a najeriya ya ka tambaya ya ce to ni ɗinnan ɗan uwansa ne ka ga da yadda ka gani ba rigar arziki ba rigar kirki ya ce billahi azimu tsabar wahala ta fito da ni daga najeriya ka gani a nan ƙasar na ce wani ya ce wallahi malam da uwata da uwar wani tare muka tashi ƙani nake a wajensa uwa ɗaya uba ɗaya amma taronsa bai taɓa shiga hannuna ba kuma ya san halin da nake ciki na wahala na matsi a taƙaice ma dai tafowa ne na gudu na baro iyalina na zo na ina nema ya ce malam bana shan giya bana shan taba bana komai babban abin da Allah ya jarabe ni a rayuwata talauci ya ce amma ka duba wani yau mutum da suka karu da shi direbobinsa kawai masu tuka masa motoci sun yi arziki wane ne wane ne ya rantse min da Allah malam in ka gan shi malam yadda ka sanar kabari ya fito ba daidai ba ne Allah ya rufa maka asiri ka manta da na kusa da kai duk abin da mutum ya samu na alheri mulki sarauta arziki yalwa buɗi to kada ya manta da 'yan kusan da shi ka jika na kusa da kai su ji kashar kaf ƙwarai kuwa a yanzu kamar abubuwa ne da ake a masallatai a wasu wurare sai a kawo taimako a raba wa mabukata idan an zo masallatai sai su ta raba wa mabukata a waje amma ga mai shara a masallacin bai da abin da zai ci ladanin masallacin watakila bai da abin da zai ci watakila mai gadin masallacin yana nan kullum yana kwana da yawa amma kuma a gabansu za a zo su za su yi gadi amma a raba wa wasu abinci shi kuma ba a bashi ba ba daidai ba ne ko zakka Allah ya ce wal'amilina alaiha wanda suke aikin zakkar duk mai aikin zakka in miloniya ne ya mallaka in dai yana aikin raba zakka ko miliyan nawa ya mallaka ya halatta ya ci zakka da haka ya kamata mutane ku rinka aiki da ilimi da sani ya kamata kar wani ya samu wadata ya bar dan uwansa ya tozarta ya wulakanta ka kosar da danginka sosai kai ba dangi ba makota ma su ji daɗi su more kar ka zama inuwar giginya na nesa ka shaki duk wanda yake gindin giginya baya shan inuwar ta wanda yake can shi yake amfanuwa to da yawa akwai mutanen da haka suke yau din nan wata mata ta zo tana mun fatawa tana kuka ta ce malam mijina Allah ya rufa masa asiri na ce Allah ya ƙara rufa masa asiri ta ce amma wallahi naira ashirin ba na amfanuwa da shi ta ce a gabana yana kyautar dubu ɗari ɗari biyar mota miliyan ɗaya ta ce wallahi na sha gani ta ce amma wallahi malam naira ɗari yau mutumin nan ya zare ya bani ya ce hajiya ga wannan kini ta ce wallahi ba ya yi ta ce nace wannan mutumin sammu aka yi masa nace ba wani sammu tsaba shekiyanci ne kawai karka yi mamaki ba akwai masu irin wannan ɗabi'ar a waje za ga fa fa fa fa fa amma wallahi malam ƴaƴansa ba sa jin daɗin shi kaga dai ɗako ina gaya maka wannan ne don ka yi ƙoƙari ka gyara halinka in kuma ka ji haushi to da kaifa nake shikenan ya ce na shiga masallaci ina neman gurin sauka ne gurin kwanciya gurin tsayawa na samu manzo Allah mutane sun kewaye shi fa qama talha ibnu ubaidillah yuharwilu sai ga talha ibnu ubaidillah ya tashi yana gaggawa hatta safahani wa hannani mun musafaha kuma yamun tahni'a ya girmama ni ya nuna mun bashasha da farin ciki da sauransu ya ce wallahi ma kama rajulun min almuhajiri na gairuhu ya ce duk cikin mutanen almuhajiru na ba wanda ya tashi ya zo min wannan in ba shi ba kaga abin da nake gaya mako in alheri ya samu mutum wanda ya fara zuwa wajen sa ya ce masa kaza fa baya iya mantawa da shi yanzu kaga anan gurin mutumin da ya taso ya rungume shi lokacin da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi shi ya mamu labari a hadisi yace in dai a cikin mutanen makka ne ba wanda ya tashi ya zo ya min wannan rungumar in ba shi ba to ban manta da shi ba fakana ka'abun la yansaha li talha daga nan ka'abu baya manta wannan abun alheri da dalha ya masa saboda ya samu alheri ya tuna da shi kuma shi ya zo masa qala ka'abu falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala wa huwa yabruqu wajhuhu yayin da nayi manzon Allah sallama sai ya fada a lokacin goshin sa yana kyalkyali mina sururi saboda farin ciki yace yawa saboda farin ciki yace abshir bi khairin yawmin marra alayka mundu waladatka ummuka annabi ya ce albishirinka shi ma annabi ya masa albishir wannan ita ce ranar da tafi alkhairi tun ranar da tsohuwarka ta haife ka ba ranar da tafi wannan rana yau Allah ya karbi tubanka fa qultu min indika ya rasulullah am min indillah kaji kuma Allahu akbar dan adam ka san me kawo yace bayan annabi yace albishirinka yau duk duniya a rayuwarka ba ranar da tafi wannan Allah ya yafe maka sai ka abu sai ce ya rasulullah wannan albishir din daga gare ka ne ko daga Allah ne dan adam kenan dan adam kenan dan adam kenan bari ka ji annabi da hakuri qala la bal min indillah sai annabi ce a daga Allah ne ni ma Allah ne ce in gaya maka shikenan kaga da kai ne wata ira sai ka ce to an fasa annabi bai yi fushi ba wa kana sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu manzo Allah sallallahu alaihi idan yayi farin ciki ashe fuskar sa haske take yi hatta kana wajhuhu qit'ata qamar har sai da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama kamar wani yanki na wata farin ciki yake shi fa da yace kar a kula ka abu din amma saboda tsabar farin ciki wallahi malam fuskar sa sai da ta yi kyalkyali ta yi fari kal kamar wata wannan yake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan alheri ya samu wani baya fushi baya bakin ciki wa kunna na'rifu dalika mu kuma muna ganewa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan zamu dakata insha Allah sai ku yi hakuri hadisin ne haka yake yana da tsawo na yi ta gudu a ciki amma dai ban iya kaiwa ƙarshe ba bari mu dakata abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka ta'ala Allah kuma ya karbi tuban mu ya yafe mana zanuban mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh